أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وانعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من dawo cikin littafinmu na wani karanta a yau talata albida'u wal mudasatu wa ma'ala asulalahu wato bayanin da muke akan bidiyo'i da kirkirarrun al'amura da ba su da asali a cikin addini in ba manta ba mun tsaya a inda aka yi mana magana ko wa'azi akan ka yi wani aiki ko ka yi sallah ka ce ka ba sadaka ga mamacinka yaya hukuncin shi yake na ba da hadayen sallah ga mamaci wane ko na ba da sakamakon ga wane ko kuma ma ka ce na ba da hadaya wannan sakamakon goma ga wanzan Allah duka mara ya ce mana ba a haka domin dai mutum bai da komi sai abin da ya aikata shi manzan Allah bai ce ka ba shi hadayen sallanka ba ko sakamakon ka ce ka ba shi dama can tun da shi ya karanta da kai addini akwai ladan koyarwa da ya maka shi kuma macin ka da bai sallah ba kai bai sallah ba zai samu ladan komi ba kai ma din ladan a lahira ma za ka ga cewa a'a bai ishe ka ba ma balle ka ce to ya za a yi duk mun yi wannan bayani har zuwa inda muka tsaya yanzu za mu tashi ala babi akan maganan bina'u alal kuburi gini akan kabarurruka mai hukuncinsa ƙalatin rajistar da'ima wato kwamitin na dindindin na fatawa na duniya suka ce albina'u alal kuburi bid'atun munkara gini akan makabarta gini akan makabarta bid'a ce a burkyama munkarata wa fiha guluwin a gina kabari a kewaye shi da gini imala yake cewa bid'a ce abin kyama kuma a cikin haka akwai guluwi ƙetare haddi shi ta'azimu man dufina fi zalika domin ana girmama guluwin ɗaukaka ko girmama wanda aka rufe shi a cikin wannan kabari ba daidai bane mutum ya ɗauka cewa wai girmama baban shi ne ko girmama mamansa ne ko nuna ina son su ne ko nuna ina son ta ne yasa zan je in zagaye kabarinta da gini ko wani ɗin gini ne san iyayenka shine tun suna da rai ka tsaya tsayin daka ka gaba su yi rashin abin da yake na rayuwa ba ka tsaya tsayin daka ka tabbatar cewa su dinnan sun tsaya akan addini tsantsa su mutuna kan tauhidi iya sau kenan ba sai an gama ka ci kayan ka sa kayi saraka ko ko kayan ka akuya kayi saraka ko ka gina wasu kabarin su ko ka dauki masu share kabarin su kullum wannan wannan tiki kai in har ba su mutu da tauhidi ba in har ba su mutu da tsarkake Allah da daya ba shirka ba to wannan duk wahalan banza ne kawai ake domin su abin da za su gani a lahira ma kana ƙara musu wani azaba ne domin suna bakin cikin mazauni da ka bar su a ciki shi yasa annabi ibrahim Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir muna da kyakkyawan koyi mai kyawo daga annabi ibrahim in qalu li qaumihim so lokacin annabi ibrahim da shi da mutane ka ce ma iyayensu inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum lalle mun barranta da mu da ku da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba duk abin da kuke bauta ma na gumaka ba mu yarda da su ba mun kafirce muku ayyuka da kuke ga baki daya kuma wabada bainana wa bainana bainana wa bainakum adawatu wa qada'u abadan ko mun fara gaba kenan da kiyayya hal abada hatta tuminu billahi wa hadahu wa sai kun imani da Allah kaji ƴaƴan arziki kenan wanda suke son a haɗu a lahira a samu aljanna ba wanda zai zo yana lullubawa ba baban shi matsafi ne baban shi mashirki ne uwarsa matsafi ya ce mai shirka ne wace to ai kasan abu ba su kawai su lallaba mu dai mu rabu lafiya wato kai da kula lafiya a duniya ba su yi maka ba kai fara da su ba amma lahira kuma abin da su kwasa kai ba ruwanka annabi ibrahim is qala li abihi wa qaumihi lokacin da ce ma baban shi da mutanen shi gabaki daya inna bura'a min barata so aka zaman ka lafiya da danka zaman ka lafiya da babanka zaman ka lafiya da wani naka shine ku haɗu a kan tauhidi ku tsaya ku yi Allah aiki daidai yadda ya ce a yi ku tabbatar ba ku bi koyin koya wasu koyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne za ku zama lafiya a lahira zama lafiya a duniya amma zama da rikici a duniya akan wani baya san Allah bai yarda da Allah ba shine daidai domin ka a zo lahira ce ya saka ku take ta sanka ba a manta da sa'ad ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifinsa ce ba za ta yadda da addinin muhammadu ba kuma shi dole sai ya ba addinin ko mun alo tsiya alo danja kuma za ta yi mashi abin kunya za ta kira mashi jama'a da za a ce mashi wani baya son uwan shi a san tagaran tan tagaran rana irin na makka da zafi irin na sahara ta fito ta tsaya a tsakar gida ta zauna ta ce ita a tafawa ba za ta shiga ɗakin sai ta sai sa'ad ya bar musulunci ya zo ta kwanta ta ƙuni ta rana ta yi yaushi ta yankwaɗe yana kallon ta sai can ya ɗauko ta ya tana magagin za ta mutu ya girgiza ta idan ta yi bude ce mama ya yake jina in kina da rai guda ɗari ko guda dubu ɗaya ya fita ina kallo ɗaya ya ƙara fita ina kallo ba zan bar adini muhammadu alba suke mutu a mushi ya aje ta yi gaba kafin ya kai wajen manzan Allah Allah ya koda ayan yaban shi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu mutane suka imani da Allah da ranar nashin alkiyama ba yuwaduna man hada Allah suna kunna soyayya ga wanda suka saba ma Allah wa rasulahu da manzansa walau kanu aba'ahum kuma da iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw ashiratahum ko danginsu ne Allah ce masu haka ula'ika kataba fi qulubihim al-iman su ne muka mutu imani a cikin zuciya zukatansu saboda haka ashe kenan ba ana so a lallaba ba ne a rabu da iyaye lafiya a kan bata ana so a lallaba a rabu da su lafiya ne a kan shari'a suna kan shari'a ta lallaba ku rabu lafiya lalle lalle a tautare karka manta idan ka mutu a lahira ba su da wani amfani ba ka da wani amfani da aka yi musu matukan ba addini ba ne shi yasa Allah ce wani suka imani ƴaƴan suka imani to za a samu aljanna amma ka sani Allah ta zurwa zurta wuzura ukhra dan lahira wani ba zai dauki laifin wani ba uba ba zai dauki laifin dan da ba kaka ba zai dauki laifin jika ba jika ba zai dauki laifin uban shi ba zai dauki laifin uwan shi ba wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yara dan adam bai da komai sai abin da ya aikata haka sai mai hatara gina wani gida ko wani mazauni ko wani kabari a kewaye shi a ce yayin an nashi ne wannan an koko kabarin an mata rumfa ko an gina ta da marbles ko an samu ta farin dutse ya daura a sama ko an gina ta da buluwa da siminti duk wannan shirme ne mala ce wa zariyatun ila shirki kuma kama sunsunan hanyar shirka ne wajibi in kan ana wannan to zai zama shirka ko za a ce ai ga kabarin nan gashi a zuwa ganshi gashi gobe ma a sake zuwa sai zama ana zuwa ana bauta mashi nan gaba ya'ya da jikoki da tarkakudu su yi mashi irin da a shaidan yin za su kai ma a gumakan maka daga mutanen kirki sun kuma ana bauta musu ta yi jibin alwali almusulmi na an yi au na'ibuhu la'ibul amuru da idalati ma ala alalkuhu ya zama wajibi tun da hanya ne ke sunsunan hanyar shirka sai ce bai jibin alwali musulmi wajibi ne alwali amur musulmi shugaban musulmi a kowane lokaci au na'ibuhu ko na'ibinsa ko sarki ko waziri ko mai anguwa ko hakimi shine na'ibi ai ko ko gwamna ko shugaban kasa ko chairman in dai ana al'amarin musulmi ne suke izalat ma Allah kubur dalle su share duk abin da aka sa akan kabari ba daidai bane ayi makawata ayi gine-gine akan sa duk abin da aka cire akan aka sa akan kabari a cire shi ko taswiyatiha bil ardh lalle kabarurka a sai a daidaita su da ƙasa kaga yanzu mutane sun ɗauko wani al'ada ma bayan an sa pipe ɗin roba an yi gini wani su suna rasa itatuwa a wurin sai na za su itace wannan shaida ne na babana ne shaida ne na kakana ne to idan kowa ya dasa itace a makabata wata rama za a samu inda za a kowa ba wannan ya dasa nashi wancan ya dasa nashi wancan ya dasa nashi sai wata ran sai wurin ya zama kurmi ai ko an yadda da aka ce a dan sa labnatul tobali shi tobali ma dama an sa shi bayan ruwa ɗaya zai narke shi kenan an wuce wurin shi tattalin lahira tattalin kabari kai za ka yi makanka ke za ki yi makanki wani ba zai maki ba ana so iyaya kar su manta da iyayensu a addu'a dare da rana safe da yamma ba sai ranar juma'a juma'a je ziyarar kabari ba duk sallah ne kai duk sallah nake ba sai kuma ka tashi kace sai na je wurin ba ziyarar kabari ana yi ne ga baki ɗaya ne annabi ce kuntu na haitu kuma an ziyartar kuburu fa zuruha na hana ku ziyarar kabari to yanzu ku ziyarce ta saboda haka inna tadhakkirukum al-akhirah za ku tana lahira za ka tuna ayin shekara uku da suka wuce mun kawo wani yanzu ina kabarin shi ya shan ya zama ya daidai da kasa ba ba a ganewa ina shekara biyu da muka wuce mun kawo wani to amfanin zuwa makabata ke idan ka je ka hada kowa ne da addu'a amma iyayen ka ko ina kake kai musu addu'a in ka buka yi ba kai ma haka iyayen ka za su manta da kai ba za su yi maka ba duk lokacin da kai sallama a sallah ko a cikin sallah ka ce Allahumma ghafir li aba'i wa ummahati ko ummi wa abi duka da yadda ka karanta dai a daidaita kabari ka kowa iri daya girman kowa iri daya ba wannan a sa mashi marmara wannan a mashi gini ba irin na yan coci su ya zama cemetery kenan ko musulmi wai suna ganin abin koyi ne a koyi arna coci mai siminti yanzu shi muke yi a kasashen mu har ma an oda ake na ba da wani zai mun siminti zai gyara kabarin zai mashi gini ko ba fashi zai da hannun shi ba zai bayar ne a yi kawai ya tafi kenan ba ma zai kara dawo ba sai wani shekara goma kila kaga na farko ya toshe ba mutane wuri za su kara haƙƙin kabari nan gaba da a ce duk ana yi da hannun kabakatan ba a maimaitawa a yi domin kullum za a fasa kabarin wani a tun daga gini amma abin da ake cewa shine kabari idan shekara ashirin da biyar ana iya ɗora wani a saman shi ko talatin an cire an haƙa an gaba mutum ba kashi ba komi sai a sa wani aure shi sa ga an ce an gama an maimaita ana maimaitawa ana dawowa yinki na biyu kamar wacce makabata namu Allah ya sauya mada ce wajibi ne shugabanni su yi wannan aiki su daidaita kabarurruka ba wani a fifita shi wani a ɗaura mashi roba ko da ke samu dogon pipe na roba shi ma baya narkewa sai a sa shi a haƙa rami a haƙa rami a cusa shi can ƙasa karashin za ka yi da shi ko da ɗan ƙarami ne ba da dalili balle dogo mai tsawon gaske mutane sai a yi hatara ba kuma abin da zai ƙara masa wani roba kana so ka yi shaida ne ka tuna to menene amfanin ka sanya ka tuna ba ka zo kai addu'a ba me amfanin zai ka zo ka ce ga kabarin wance ga kabarin wane shi kenan alama kawai a gane to ai sai ka hana shi mutuwa tun farko mana falaula in kuntum gairu madini na tarji'una in kuntum sariqina in dai kuna son ran ta zauna ko baban ko kakan ko gawanka kakka mutu to in an zo mutuwa ku cire ran tsaya ku ce Allah ba za mu yadda ba a dawo mana ran mutanen in ba za ku iya wannan ba Allah ya ƙara duniya dama ka zo ne ka tafi ki zo ne ki tafi zamanin ka ya wuce kai ma wani ya shigo jikan ka ne wannan tarba kunnin ka ne wannan wani ma baka san shi ba saboda haka ake rayuwar duniya amma tabbas ya san ka haife shi don kana nan in ya daga hannu jikan kai addu'a Allah ka jikan iyaye da kakanni ka shiga ciki ka koya mashi addu'a da zai maka ka koya musu addu'a da su yi maka ba ka ce wai ina mutu ku sa a sa ku yi min alama a kabari na ba bai da wani amfani qada'un ala hadhihi bid'a idan akai haka aka daidaita kabarruka akai taswiya nasu bil ardi shine yanke hukunci akan wannan bid'a domin babu dalilin barin shi wasaddan lizariyati shirk kuma idan aka daidaita kowane kabar ya kama da kowa to an toshe hanyar shirka wa qad rawa al-muslim qad rawa al-muslim fi sahihihi an abi an an abi huyaj an abi hayyaj hayyan bin bin husayn qala qala li ali radiyallahu anhu ala ab'athaka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا أداء سورة إلا لمستها ولا قربرا مشرفا إلا سويتها wannan hadisi muslim ya rubutu hayyaj shine mai suna abi hayyaj shine mai suna hiyan bin bin Hussein Hussein bin Su'ad kala yace kala li Ali sayyidina Ali radiyallahu anhu yace min radiyallahu anhu ala ab'athaka ala ma ba'athani alayhi rasulullah ya hayyan bin Hussein ashe bana baka aiki aiki irin sako da annabi ya min ba bana aike ka in tura ka da sako irin sakon da annabi ya min ba kamar ya ce mashi eh sai na albani sai ce Allah ada a suratun illa da mustafa kan kuskura in baga wani mutum mutumi na gunki sai na rushe ta zaga yanzu kwalliya ake yi ma manya-manyan garuruwa a sa mutum mutumi na gunki ga yinan yaro a tsaye wani kwanakin baya ma an yi so a mana irin wani akofan doka na hankaki da shirwa wai a simbol na shigowa gari da duk wannan hauka da ake so ko ina azaba gunki in kana da hali karka kuskura ka sa hannu a yi wannan aiki gunki ko na wane ne ko na mene ne ko na dabba ne ko na akuya ne a rushe shi ba da wani amfani kuma matso da shirka ne gidanku a ce ga wani gwamnati ta ce za ta yi wani gunki a status a angonku da a tana da sojan garin ko a ce za a tana da sarkinku ne shine za a mashi hoton shi anan in dai gunki ne annabi sai a rushe shi kai kuma ba ce ka aje gunki a gidanka ba menene gunki duk abin da za a yi mishi mutum mutumi ko tsuntsu tsuntsu haka mai bubbuke ko wani abu da yake da mai rai aka yi shi Allah ta'ala ya sha alwashin zai sanya waɗansu mutum mutumi ko wani halitta ko wani tsuntsu ko wani dabba ran lahira ce to ku hura mishi rai wa ya tafi yana halitta irin halitta na to lalle ku hura musu rai yau in kayi wannan aiki kaga an samu matsala ko ko ce ko kuka ce ayi na babanka shi ma ka aje shi duk wani abubuwa bayi da wani muhimmanci sai ayi nesa da shi dan shi ne mafita a gare mu Allah ya sauke bayan an rusa gumaka ga baki daya shine suratul illa da mastu hakina wala qabaran mushrifan illa sawaitu sannan kar in bar wani kabari da aka dauka kashi a bisa sauran kabarurruka sai na da tasiri kowanne saboda haka wannan kaga illa sawaitu haɗin nan sai na sake ta yi daidai da na kowa to akwai norms akwai culture na rufe mutane irin wannan kawai ake so a yi kara ko tudun ƙasa ne ya wuce zira'i ba a so a yi malam ka ce iyakan shi tudun ɗani da ya ake so kawai da hannu balle ka ce ka sa yin zungure ne haka wa ya zama level ɗin kowa kuma kar ka bambanta shi da sauran mutumin da ya mutu shi aikin shi na alkhairi ya riga ya same shi in kuma abin sharri ne annabi da ce idan mutum an kai samu gawa to ku yi maza maza ku kai ta idan idza wajabat idan mutum an tabbatar ya mutu ba a ce ai maza maza a mutum bai mutu ba a kai shi kabari bai mutu ba sai an tabbatar yanzu idan baka da parameters gwadawa ka kira likita ya tabbatar maka idan ma babu to a tabbatar an dai kula dai an bi duk abin da za a bi na gane cewa ya mutu sannan a kai shi to idan aka tabbatar ya mutu kun babu tsayawa ba daidai bane mutane sai zamu jana'iza karfe nawa a ce karfe 12 bayan ya mutu tun karfe 7 na safe ko karfe 6 na safe ko tun jiya da dare sai sha biyu har ma mun mai shi al'ada a wajen ahalin sunna za a yi an mun rasuwa a gidan wani an faɗi karfe nawa za a yi sai ka ce karatu ba littafi bane wannan hauka ne ba daga nan fa kirtoci suka fara fa su fara zuwa sai karfe kaza a'a sai gobe a'a sai waya muta daya har yanzu sai sai an mutu an mutu sai a shekara ba a rufe za a ɗauko ta jidalin shirme a ɗauki mutum a kai shi gidan ƙanƙara a ajiye shi a idan sunanta a mucuware mu mun sani kowa ya sani a nan da an ce an yi rasuwa gidan wane jama'a kawai alwala za a yi ajiye a zauna a jira har ma ana jiran mai haƙi ne ya gama ku je ku duba an gama eh an gama to a tashi a yi sallah dama kuma yan uwa na kusa dangi na asali sun haɗa mutum yana rasuwa sun mishi sutura sun mashi komi sun mashi wanka ko sun mata wanka sun sa ta alƙafarinta sai a zauna a jira mai haƙin kabari shi kuma yana gama za a ce to an gama ya gama jiya to shi ne sun annabi sallallahu alaihi wasallam ku maza maza ku kai shi idan mutumin kirki ne kuna kaddamar da shi zuwa gidan aljanna ne idan mutumin banza ne kuna sauke bala'i ne akan ku to amma mu yanzu ba mai fada ba mai cewa ba a yi daidai ba daga malamai da masu goyon baya da duka sai ma a ce to an ji an gama wani an ce shi ne zai sallah sai ce ku bari su yi ƙarfe kaza zan mutu eh shi malamin da aka rashi shi ne ma ke ƙara lokacin ya ce sai ƙarfe kaza to baka yi mishi gata ba gatan mamaci shine ya gan shi a cikin gidan shi na dindindin kamar yadda muka faɗa a sati da ya wuce manzan Allah yau a kabarin shi idan yau mun ce yau 1446 yau yana cikin kabarin shi shekara 1436 a cikin kabarin shi bayan hijira ya rasu da shekara goma manzan Allah bai fito ba har yanzu shekara 1436 sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa barzahu kenan ومن بينهم برزخ الى يوم القيامه tsakaninku da duniya akwai barzahu zuwa ran tashin alkiyama ita ne mazauna na farko kafin tashin alkiyama in ran tashin alkiyama za a taso a yi hisabi ne mu tabbas hisabi gaskiya ne to saboda haka wajibi ne ƴaƴa ku shirya ku yi ta ma iyayenku addu'a suna kabari don ran tashin alkiyama ba za ka iya wannan addu'an ba kai ma in kai wannan idan ka yi mashi addu'a kai ma iyayenka addu'a kai ma ‘ya'yanka za su yi maka idan kuma ka bar su a hancin gare haka nan ba ka damu da masa addu'a ba to kai ma za ka mutu za ka ji fayau ba ka da ‘ya'ya ko jiwuri za su yi maka addu'a su haka wajibi ne addu'an nan sirri ne na samun naka addu'a in ku ka ce za ka ci gaba da yin hidimanka to za ka can mamaki allah ya sauke
kuma yadda ka ambata wasu malaman suke kara assasa wannan fitina sai ka ga hatta a wurin sallah ga jama'a an haɗu ɗaya kenan ko ma kafin jama'a a haɗu ga kafin gawon mata zo an haɗa sabu wanda a shari'a ana ita gawon ana ana an zo don ita ne ana jiran da ta iso ne sannan sai a tashi a a roƙa mata gafara to amma tun kafin a zo da gawon an gama haɗa sahu sai dai ana kakkautar da mutane a kan sahu a wuce da a wuce da a wuce da gawa sa'ilin nan kuma liman kuma sai ya tsaya yana faɗakar da mutane yadda ake sanar wannan yana ƙara shagwabantar da mutane ya kasu je makaranta su yi karatu ba a kudin sallah ne za su samu koyi sallan gawa ba to a gaban malami ne zai koya maka sai ba zuwa Sai kuma practical
to sannan bayan an gama kuma ga mutane na tururuwa a ce dai a dai lakasa sai ka za a dai magarba ne don sami mutane ba za su daina zuwa ba kuma ba dole ne kowa da kowa sai ya zo ya sallaci ka bakin adadin da aka samu aka samu sai a sallaci mutane a sallaci a sallaci mutane na Kuma gaskiya a kalli na malamai suna bukatar yara
to allah ya sauke Ah, maganar farko cewa mutum ya kamata ya zama ya shirya ya nemi ilimin yadda za a yi ba ma wai sallan gaba duka ibada kai da aka ce ka zo duniya don ka bauta ma Allah to bai kamata kuma ka sauke ka dauke abincinka shine a gaba ba wannan yake yanzu mafi yawan mafi muka gane ke yanzu yana neman abinci ne ido rufe kawai shi yadda zai tafi kuma wanda ma bai neman abincin yana nan yana zaune bai je karatun ba bai kuma nemi kara bai kuma bai kuma nemi abincin ba sai dai jira ce jama'a ku dan san mun sadaka ku bani kyauta haka wannan matsala ta faru kenan na biyu malamin magana akan mutane suna matsaya kawai da an zo sai su cika layi ma su bari ba za a samu wajen zuciya da gawa ba kamata ya kamar yadda ake ce ba a so mutum ya miƙe sai liman ya shiga ya ce istawu ka ko a sallah ma hamsa lawa ta haka muka yi zaka mutane sun miƙe kawai tara tara har tun kafin limin liman ya shiga wuce gaba shi ne komanda ba to sai ya ce a fara sahu za a iso ba kawai da ka ga kawai lokaci ya ka miƙe to liman sa taso taso ba ba mu da wato tarbiyya ne zan kira shi ba mu san me muke ba sannan haka nan ah, mutane amma wancan na na karkin malamino ina ganin idan an ce ga mutane suna zuwa a dan jira su ka a ce a yanki a fara sallah kawai inda har sun taso sun nufo kiran har kowa yaushe a'a ai da an zo an fito an ce za a yi sallah an ce a fito sai ne aka cika mutane aka ce kai yayi kadan aje shan kaga duk sai sun kawo yana yiwa a mota kuka dauki gawan masu takowa da kaso ba su kawo ba ba ka ce to an kawo kawai a fara sallah ba ya kamata a ce ne a duk wanda ya nemi zuwa wurin ya nemi halarta a jira shi bisa hu ya bi layayi Allah ya ba mu sa'a amma ba za a ce an ce ga su- jama'a sun zo kuma kuma an yanke an fara sallah Allahu akbar an kyale kafin su karo zuciya assalamu alaikum Allah samu rai wani abin da bayi da tsa- asali shine kaga mata daga ko ina suna ɗururowa sallan gawa da barma harumin su sai ga yan- an bugawa wancan gidan su gidan kawan mu wancan fa kanin babanta ya rasu so ki taso mu je ki taso mu je. sai ta aiko daga tudun wada ta dauko daga bakin kasuwa ta aiko daga ina kaga mata sun fi maza yawa a wuri to wannan shi ma ba wani karatu bane aka ce a yi shi kawai dai neman dai a zo ne a yi a cika wuri musulunci ya ce lalle idan ya shafe ta ta iya bin sallah ba na manta lokacin da can da muke sallolin jana'iza a cikin gida saka ga iyayenmu mata suna sallah a cikin ɗakunansu sai a ɗauki mutum a kai shi a cikin gida ake rufewa haka ne ko to amma sun da ya zama fitowa waje ke da aka ce sallan farali ba sai kin fito masallaci ba to me kuma sallan jana'iza sai an fito me kuma sai an daura maka kai aikin cewa sai an buga maki waya daga yanzu daga muciya daga sabon gari daga tudun wada daga wakin kasuwa daga sadiyan sarki kun zo sallan jana'izan makociyan kawan babanta ya rasu kawan mu wanci ba kanin babanta ko wan babanta ya rasu ba baban bane ba ke a matsayin ki mai gayyan ma ke muharramin ki ne ita za a ga yato muharramin muharramin ta ne sai a zo duk a taru sai a zo a cika wuri ana kallo har ma ana daukan hoto ana salafi ga mun zo wurin haka gawan ma a rinka binta da kyamara ana dauka shi ma duk wanda bai da aji to wa za a nuna ma Allah ne bai san ya mutu ba ko ko mutanen da suka suka zo jana'iza ko me amfani shi ko ko za a yi document ne a aje ga ran da wani ya mutu gashi mun dauke hoton shi in dai kana san shi to kaka bari ya mutu ka aje shi kawai kai ya mutu amma idan ya mutu ga mishi fatan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kance la nuzaki ala allah ahadan wa- na hasabu khairan wa la nuzaki ala allah ahadan idan mutum ya kace muna fatan mishi alkhairi muna mishi fatan alheri zatan alkhairi amma ba mu ce wa kowa kaza ne shi to ka Allah ya samu dace wannan kenan aka magana gini sai sai dan Ali ya ce to lalle annabi ya tura ni in kan bar kabarin da aka mamanta shi ko da me aka mamanta shi ko kai gini ne ka sa marmara a ko ka gini ka sa marbles ko ka gini ne ka sa ka kuma wannan hadisi na sayyidina Ali magana sayyidina Ali ya soke magana yan shi'a domin inda ya sun ce shi suke bi to bai kamata su kama gini gini a makabartansu ba hada tiles hada komai da komai sai da Allah ce an annabi man sallallahu alaihi wasallam ya aike ni in duk wani gunki in rusa shi duk wani kabari aka bambanta shi aka mishi gini mushrifan sharfin din ko a gina shi da marmara sharfin ne an bambanta shi sauran mutane ba a musu marmara ba ko a sanya musu kasa din ya fi na kowa shi ma tasrifi ne ko ko a a ce za a gine a kewaye shi da bulo ko za a kewaye shi da fulawoyi ka san kwanakin ba mutane sun dauko kewaye da fulawoyi ne sai a shuka fulawa a kewaye kabarin wani duk wannan abubuwan sayyidina ali ya ce kar a yi shi to kaga dan shi'a in kai dan shi'a ne in ka ce a sayyidina ali kake bi in ba dai a shi'a ma dan bid'a bane kai to bai kamata kai wannan aiki ba. to amma yanzu su yan shi'a suke ma da symmetry makabartan shahidai ne wawakin kaburgan shahidai ne ko ina sai an gine shi a rubuta shahidi wa da ya mutu rana kaza ya wani wanda bid'a ne tsantsanta ba ta da asali kuma ga bannan dukiyar marayu in an yi mun faɗa a baya idan da dukiyar marayu ne an cuce su idan kuma sadaka kake so kai kai kai har gina abin kai amfani da kudinka a banza domin ba zai kaya ma mamaci komai ba ba zai rage mishi komai ilima sai dai ka kara mishi zunubi tunda zai sa ana nuna kabarin ana zo ana ziyara ana mishi roko kamar yadda muka ce a baya akwai kabari da aka san shi na wali gadan kaya a Kano akwai makabata da kace sharifai waliyai kai suna nan a Kano shi a gani ana zuwa ziyara akai akai koi ko ba ana zuwa ziyara ai mishi addu'a bane ana roƙon shi shi ne zai magani kaga na ƙasa wanda ke gawa ne zai maka taimako kaga shirka kenan dari atul shirk so ka wajibi ne mai hatara mu gane cewa wanda ya mutu shi yake bukatan addu'an ka kai da kake dare annabi yace salamu alaikum darul qawmi mu'minina wal mu'minat inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allahu yaghfiru Allahu lil mustaqimina minna mustaqim kaga annabi na addu'a ne ba yana roƙon su bane yi muku sallama yace insha Allah muna nan a tafi mu ma duk riga mu ma muna nan kanya duk kowa kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma Allah kai mu na farkon mu da suka riga mu rasuwa gafara mu war muka tsaya a baya Allah ka muna gafara so ba za ka ce ne ya wali kai mun kaza kabari na kai mun kaza kabarin irin wannan idan har ka dauki kabarin musamman na babban malami nan gaba idan lokaci sai a zo ana bauta mishi kaga wani kutun gwila da turawan yamma suka yi mana shekaru zai kai kusan biyar zuwa goma lokacin da suka ba da kuɗi suka ce a nemo kabarin malam musa a kewaye shi a gine shi a nemo kabarin malam ya musa a kewaye shi a gine shi a kero kaman abubakar na san wanda ka tuna za su iya tunawa me za a yi wai saboda yanzu an yi shekara 200 da kafa daular usmaniya sai jikoki da 'ya'yan waɗannan mutane suka tashi tsaye suna nuna inda kabarin nasu yake a kewaye shi wannan dan ba ne aka sa na shirka sai bayan shekara wani ɗari biyun kuma za su yi to ai kun ga kabarin nan dama dai iyayen ku bauta musu ke kuma ku bauta musu saboda mene an nisa da karatu kamar da malaki cewa ba a zuwa karatu ma jana'izan sallan nan sai a wajen kabatan za a yi nasiha a yi kaza a yi fatiha a yi kaza a yi kaza to wajibi ne mai hatara duk ba yahudi duk ba kafiri ba abin da ke so ka sai jefa ka alabi saboda ba wai daidai bane aka yi ba kuma daidai ne za a yi ban aka ce an gina kabari dan a nuna ga nawa ne ga nawa ne ga nawa ne babban matsalar za a samu shine idan yan baya suka zo suka ji shi aiwa da mutumin kirki ne su suka yi jihadi suka ga tutar shehu suka jaddada musulunci shikenan ba sai a ce ana bautan ana roƙon su ya zama shirka kenan shine ma ce hanya ne share fagen ga shirka Allah samu dace wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu annahu naha an an bina'i al-quburi wa tajsisuha wa julus alaiha ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hani akan gini akan kabari kace zaka kiyo kabarin kakanka da gini an hana annabi ya tabbata hadisi ya hana shi ma wannan musulmi ya rubuta hadisi sannan annabi ya hana daukaka shi a mishi tudu shine dai duk gini ne dai abin manta shi da sauran mutane ko kuma kace aka zauna akan kabari za ka zauna akan kabari masu zama akan kabari kaga masarautar arnan kudu su dama a kofar gida ake yin kabari dan zauna ya zama wajen shanya ya zama wajen zama ya zama da abin da za a yi a wurin ba kyau musamman yan ba musulmi a kofar gida ka ci a yi zaure na su za ka haka ne su suke gani kuma a kuma ta da shi da gini da komi da komi a ɗaura ana zama har ma da rubuta sunan shi da shekaran da ya yi in soja ne a ce shi mejo in kaftin ne in maye duka suna to wannan irin ababaɗe da ake kawowa al'adun arna ne sai a kawo shi ya shigo cikin musulmi sannan kuma muna da wani ta'ada har yanzu wani ke ba daidai ba ne bayan mutum ya mutum ma an rufe shi a wuri ko a gida ko a ce a ce kuma ai ba abin da za a yi wurin an ana da shari'a an ce an mutum ya yi shekaru kaza a mai da wani a rufe idan amma mafi dacewa a je da shi makabata to sai kaga mutane sun hana a musulunci an ce hatta masallaci idan hanya ya zo a rushe masallaci a yi hanya to sai ka ce a gidan kabarin nan akwai nan kabarin kakan mu wani ne kun ji labarin ku taba ganin shi kai yanzu shekaran ka 50 70 amma kakan naku ya mutu shekara dubu da suka wuce amma tunda an ce kabarin shi ne shikenan ba za ba za a busa to ka titin ku sai zama ana ta ana ta kwane kwane a cikin anguwa ai matsa hanya ayi su gaman da an kwato a bakin kura Allah ya samu dashi wato wannan shi ya nuna a kan shi ya fi kakan kowa ke da kusan inda hanya ta bi kabarurukan kakannin wasu ne amma shi ana cike ba da an zo na fara da hanya ya ce banda banda na kakan shi amma ya fi kan na kakan wasu ya wuce dabbanci ne
to sai ta jazzu tajzi'atul qur'an wa qira'atuhu lil mayyit wannan shi kuma yanda mutane suke raba qur'ani za a karanta mu mace a raba wato a samu juz'i juz'i wannan ya rike wancan wannan ya rike wannan wannan ya wannan a samu za a yi tilawan qur'ani mala ce lam yakun as-sahabatu yaqsimuna al-qur'ana bainahum ka'ida dai shine wannan sahabbai ba su kasance suna raba ƙur'ani tsakanin su in za a yi mamaci addu'a ma'ana bid'a ne wa kullum minhum ya qara'u juz'an wa yakunu wa yakunu min majmu'ul qira'ati khatamatul wato hatama ko yahabuna thawabu hali li ruhil mayyit kamar yadda su mutane suke yi su sahabai ba su irin wannan sai su raba qur'ani yadda su suke yi wai kowane ya karanta wani juz'i na qur'ani sai a ce ladan an kai mamaci to su sahabai ba su haka to walakin innama kana kullum minhum su sun kasance su sahabai ya ƙara'una mata ya sarra lahu su ma ƙur'anin ba su ba duk matacce suke karanta suna karanta wanda neman falala suna karanta abin da ya ce sara aure su wa ya qara'u wa aw ya qara'u kullu fi fi iddati layali wal ayyam kuma in suna karatun qur'ani sukan yi ne kawai su ta yi kwanaki su addu'a su hada an gano ata ya katimu harsan ala istifadatin minhu kuma suna yin haka da kwadayin su su samu lada kenan qur'ani ba daidai bane a tara ma alarammomi a ce ku zo ku karanta mamacin ma alqur'ani ba daidai ba ne ko makaranta ƙur'ani in kana son ka karanta ƙur'ani ka karanta shi a kullum sai na uthman radiyallahu anhu ya ce shi yana kunya yana kunyan allah a wai a yi rana guda bai karanta alƙawalin allah tsakanin shi da allah mai al'ahadi ahadi shi ne alƙur'ani yana kunyan a ce an wayi gari har an yi safiya har an yi dare har dare ya kawo wai bai dauki qur'ani ya karanta ba mu ga wani ma ba kunya din ba ma kunya bane ma mu sai an ce bismillah ya ce wallahi ka san ban iya karatu amma maganar neman kuɗi ya iya kuma zai dage ya koyi neman kuɗin shi haka ne ko shine annabi ya ce inna allaha babu kullu ja'zariyin jawaz sakha'in fil aswaq alimin bi umurud dunya jahil bi umuril akhirati himarun bin nahari wajibatun billahi Allah yana fushi da irin waɗannan mutane shi mutum da yake kazar-kazar wajen neman duniya alimin umurin duniya ya san duniya kala-kala amma jahil mai umurin akhirati jahil da akan amurin lahira sahai fil aswaq ihu yake a kasuwa kai ku kawo nan za mu siya zamun ƙara muku dai dubu ɗaya ko ko yana ɗaukan buhu ya ihu ce mu ne maza kaza kaza irin dai a kasuwa dai su ne ake jin taransu alimin bi umuru din ya san ya san yadda za a yi naira daya yau naira ya koma naira dubu ya san za a juya kaza ya san amma jahilin bi umuru akhirati jahili akan rayuwar duniya rayuwar lahira annabi ce himarun bin nahar za ka shi jaki ne da rana ya buga can ya buga can muna nan muna ta kaiwa da dawa mai muke wallahi dai abun ne za mu bari kasuwa ba ta dai da kyau muna so mu hada ne yadda za mu gani let us make the ends tabbatar mun hada su amma kuma jifatun billahi inda ya shi ne gawa mu mushe in ya fara har sai ya makara sallar asubai ya ma tashi ya na fila raka ɗaya ba zai ba inda Allah ya ce ma annabi ya yi annabi mai kumin laila illa kalila ko in so wa musulmin su kalila ya rubu dasir ko a ba kumfa an zirba kumin laila illa kalila ke zo da waratul qur'an sunna baya iya tashi ya sallar nafila balle a ce ya iya tashi ya zo sallar asubai to an ɗibi rayuwar nuna rayuwar dare da aka ce ka kwanta ka yi bacci bayan isha'i ya mai da shi sai karfe karfe ɗaya karfe uku na dare zai kwanta saboda ana wani mitin ana wani ana haɗa kanta ana haɗa wata dil daga lokacin da ya kwanta shi kuma shaidan ba zai bace farka ba sai bayan rana ta fito da awa biyu karfe bakwai karfe takwas ta ce to ai wallahi ka san jiya mun daɗe mun kwana muna mitin mitin ɗin mai ne mitin ɗin duniya ko mitin ɗin kasuwanci duk abin da za ku yi ku yi da rana domin Allah ce muku waje'alna nahukum waje'alna laila libasan waje'alna nahara ma'asha rayuwar duk za ka nemi rayuwa duniya ka yi shi da rana na dare kuma sutura ne gare ka kai ma ka koma gida kai bacci amma a dinga sa mitin musamman na 'yan siyasa musamman 'yan dai mutane mara kirki musamman 'yan club har ma mutane sai su dauka wai wani abin burgewa ne ba mu bacci ba muna ta mitin sai karfe uku na dare muka tashi kuma mutum din fa ba wani abun alheri bane da ma mutum din arziki ne akai na gyara al'amar ko ko mutum ya ce ai ba lokaci da ranar kwata kwata shi kawai da dare ne za a samu an an akasta ma umarnin qur'ani an dauko rayuwa an daura irin ne tura suka koya mana amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bude karatu an yi gama sallar isha kowa gida yake koma ba ta babu hadisi ko ƙwari da sai ya kira mu jama'a an yi mutun da daddare bayan tsakan dare hadisi kwara ɗaya da ya fito alfaza'u nan aka ji fasa'i fi a gabas shi ma ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji wani motsi mai ƙarfi a cikin garin madina daga gabas ya fito da dokin shi ya yi dimkaru wurin sahabbai sun fito za su tafi suka sai dawo ce ku je ku kuma kwanta Allah ya tsare muku abin da kuke fitan da taso inda shine aka ce an taso da dare an fito a cikin dare ayi wani abu banda shi kam wallahu a'lam ban taba jin wani annabi ya tara mutane suke tsakan dare an yi kaza an yi kaza Allah ya samu dace to don haka kenan suna yin karatun Qur'ani su sahabbai a kwanaki ko ranaku don menene harsan ala istifadatin minhu suna kokarin samun lada warja'u thawab ko li nafsihi sai yana karatun qur'anin sahabbai domin neman lada dan kansa eh kai ka karanta din ka samu lada ba wai ku ce kun sauke qur'ani ba kun sauke qur'ani wai dan mamaci ya tafi da ladan babu wannan wala yu'raf anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u qur'ana ala ruhil amwat kuma lam yu'raf ba taba jin labari ba ba san ba ba sani ba anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqra'u qur'ana ala ruhil amwat ya kama da qur'ani ya ce to amma ladan a ba mamaci amwat gabaki da wala annahu wahaba thawabu qira'atihi lil amwat wa kuma taban annabi ya ce bari mu karatu nayi karatu na ladan nan manzo Allah Allah ka kai ruhin mamacin mu kaga wannan ko jin addu'a ma malama sai ku karanta Allah ila fi karanta alam dan sharaha ka karanta alam tara kai ba sai fatiha da makaranta lada fata ka ulhu wallahu kafa ku kaza to ba taban annabi yayi haka ba mun kwarewa ne da aka samu na daban kila gane ko zai ce in ya fara karanta ku karanta alam dan sharaha ku karanta kulhu wallahu ku karanta lilabi ku karanta alantar da uku uku ya sake maimaitawa ku karanta kaza sai da bismillah ko ba bismillah sai ce to fatiha da muka alamna sharar makaranta ga hukunci shi akai ma annabi sallallahu alaihi hidiya ga annabi kulhu wallahu makaranta bida'u ga iyayenmu Allah kaza kaza wannan ne aka ce ba a taba jin annabi yayi ba eh annahu kana yaqra alquran ala bai taba karanta aruhi mai wala annahu wahaba thawabu qira'ati lil mayt wal khairu kullu khair eh fi ittiba malaci alkhairi cikakken alkhairi na gabaki daya shine bin manzon Allah wa tamassuku bi sunnati kuma ka rike da sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam wa hadihi da shiriyansa wa hudal khulafa ar-rashidin kuma ka bi shiriyan khulafa ar-rashidin shine asali sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam mun gama da wannan abun ina ganin kuma lokaci ya kawo ko da wato saboda haka wannan zamu daya insha Allah ina kuma mai karin bayani ko tambaya ko gyara sai ayi zamu tashi akan takhsisul ayyam yud'a lil mayit kebanta wadansu kwanaki za a yi mamaci addu'a yaya uku zai shigo nan ko da 40 da sauransu wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda wada'il mushaf mayyiti alqabr kuma yin annabi salati ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala a'a duk ba shi bane annabi ya koma ka abin zaka faɗa in ka kai bismillah wa ala millati rasulillah haka ne ko yawo to haka ake to yawo sai sashi Allah sana sani ba نعم kai za ka yi addu'a in ba yawwa ka gama ai amin amin eh wannan a a a a ai ka tuka bambanta su wancan cewa suke sun yi ladan ne a baki shine aka ce ba a yi amma ka yi roƙon Allah ka ce Allah ya haɗa mahaifinka Allah mishi rama ai ba wanda ya ce maka ba daidai ba ba inda ma aka ce ba daidai ba anan so fa da muka karanta ila an ganta magana na shi ko mutum ne karatun ƙur'ani ko wani abubuwa yana cikin addu'a sai ce Allah kan mahaifin shi rahama addu'a ne mai kyau kuma ba wanda ya hana shi yawwa amma ka ce bari in zauna in kira alarammomi su soke ƙur'ani kamar su dubu talatin mun ba da ladan ga mun ba da ladan ga mama ruhin ma mama ta mu shine aka ce ba yin haka su sahabbai an gama ne sai karatun ƙur'ani da shi da shi da shi ma manzo Allah inda ke ganin ayyukan karanta ne don kanshi bai taba karantawa ce na sauke izifi 10 izifi 50 izifi 60 na ba da ladan gaba na bayin haka kai na yi ne domin neman ladan kanka shi yasa aka ce kowa ya zage ya aiki don lahira wata kulla wata zanasu ma kaddama ligarin ko kowa ya ce abin zai dan gobe kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a hadisi cewa kowa ladan shi aikinsa da ya yi am lam yunabba bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi wafa ala tadhir wa zan umza ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'i sawfa yara aikin ka zaka yi shi za ga ladan shi dan ka ba zai salla a baka ladan ba kai ba za ka salla a kwashi ladan ka a baka kanka ba kowa abin da ya aikata ne Allah tadhir wa ziratan wuzira ukhra wani ɗaya rai ba ta ɗaukar laifin wani wa an laisa lil insani illa ma sa'a mutum bai da komai sai abin da ya aikata idan kai kai karatu wanka ko babanka bai yi ba ko ka ce ka bashi ladan bata bayi ba yau shi mai sabi abin shi ba sai Allah ce wa annas wa Allah salin insani illa ma sa'a mutum bai da komai sai abin da ya aikata kenan inda zai je ya sha giya ya kashe ya zina ya wannan baka da zanubin shi saboda shi ya dauke kuma kansa kai da zaka zama liman kai sallah ka zama ladan ka zama mai karantarwa shi ladan shi ba za a baka ba abinda Allah zai mana gata guda ɗaya ne a cikin Qur'ani ya tabbata shine idan kai kana musulmi ƴaƴanka suna musulmi iyayenka suna musulmi to za a ɗaukaka ku dukkan ku zuwa mafi daraja a cikin ku a gidan aljanna kana gidan aljanna yana gidan aljanna suna gidan wani yana aljanna sulfidaus wani yana yana aljanna adan wani yana aljanna duka ne hawa hawa ne to sai a ce to Allah zai hada su duka a jannatul firdaus domin ayan qur'ani ce walazina amanu wa tabatuhum zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatuhum wa ma alatahum min amalihim shay wanda suka imani zuriyar suka bi su da imani aka yi aiki duk aka mutu a musulmi aka shiga aljanna to alhaqna bihim zuriyatuhum sai mu tattara musu iyalan su duka a wuri daya ba za a ce ana neman wani ana neman shi yana can kasa kai kana can sama dai a aljanna to a tattara su duka a wuri daya ba kuma za a demote shi na saman ba sai dai na kasan a upgrade nasu saboda an aka demote shi an kware shi aiko to Allah kuma baya zalunta kai kuma aka daga ka ayan maka promotion ne ko ka samu rahama ne to sai a ƙara maka rahama akan rahama sai kana karkashin ƙasa can a bakin yana a ƙasan aljanna sai a ɗauko ka a kai ka can saman firdaus saboda ɗanka ko wanka ko babanka ko wanda na gidanku mai imani don haka mai imani ya yi imani da ya kai can wurin shi yasa ake so a yi ya'ya tarbiyya kai maka dage in Allah ya sa wanda ya samu saman haka za a hada za a haɗa ka da iyalanka da 'ya'yanka da komi ala ce alhaƙna biyun zuriyatu sai mu haɗa su zuriyar su gabaki ɗaya ba za mu tawaye musu ladan su akan komi ba za a tawaye ladan na sama a sako da shi ƙasa ba sai dai kai a ƙara maka na sama ƙara sama wanda ke ƙasa kenan ala samu dace na'am
na tawassuli wannan karatu eh Allah ya mahaifi na ko na wani na'am na'am kuma waɗannan shehannan sun ka tambaye su suke rarraba wannan hizbi-hizbi na da ƙwar'ani ɗan cikin minti talatin a sauki su ma suna cewa suna tawassuli da wannan karatun da ya yi idan su a su suna cewa ne mun ba da hadaya ga hadaya ne ba zai yi wa ai ila haka ne wasu na sakaya wasu na faɗin wannan tawassuli to wallahi annabi kuma bai tattara ya ce a zauna a yin ba eh wannan bid'a ce ba wanda aka ce ka sauke mishi Qur'ani da ya mutu bani shi shi bai alheri Allah ya samu dace ba ce kai ba eh Allah ya samu cika da imani Yake kai ne ko ko kai da ka- a ce maka kai kuma a ce ka bar kaza shine biyu ne kawai shine aka ce addinin shi tauqifiyya ce mun karanta inda aka tsaya da kai nan aka tsaya shikenan Eh, wa kifa inda amrihi wa nahyihi in ji mai ahlul to alhamdulillah idan addu'a ya kai maka ka iya bakinka yi bakinka shine ka san abin da zaka faɗa a wajen addu'ar naka Allah bai yadda ka ce ka miƙa ladan ko Allah kaman ka ake shi kenan lada na ka ɗauka ka bawa ne ko a ba tsari ko haka ne ko yawa Allah ka amsa mana Allah ka iya mu rahama Allah ka ka wannan ayyuka da muka na alkhairi Allah ka sa mana a mizani da mu shikenan to in ka cika mizanin ka da aikin lada ko da dan uwanka ko danka ko mai baka bai kai ka da ba za a hada ku saboda ladan ka ya ya cika Allah sa mu cika da imani akwai wani tambaya ko ƙarin bayani ko gyara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله السلام عليكم
a buɗe littafi hada hoton shi الله أكبر الله أكبر